لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah da ya sake babu daman zama a wannan halaka ta mata iyaye malamai domin gabatar da karatun wannan littafi na bulogul mara muna cikin kitabul jana'iz za mu tashi hadisin aisha a nawa hadisi na 441 wa an aisha ta radiyallahu anha anna ababakar siddiq radiyallahu anhu qabbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi rawahu al-bukhari daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda anna Abubakar Siddiq lalle Abubakar Siddiq wanda shine khalifar manzan Allah na farko kuma baba ne ga Aisha Allah ya ƙara masa yarda qabbala an-nabiyya ba'da mautihi ya sumbaci manzan Allah bayan rasuwarsa wannan hadisin na nuna mana ya halitta sumbatar mamaci ga wanda ya halitta ya sumbace shi a lokacin da yake cikin halin ma'ana rayuwa kuma ya halitta mutum na iya kallon huskarsa ma'ana a lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa sannan wannan hadisi na nuna mana irin tsananin soyayya abubakar Allah ya ƙara masa yarda game da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatuwarsa a lokacin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tsananin wannan musiba ta rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa da yawa daga cikin sahabbai sun rude sun dumaice wasu ma sun huta a cikin hayyacinsu har ma wasu na ganin cewa manzon Allah bai mutu ba har ma Umar ya zage takobi ya ce duk wanda ya ce manzan Allah ya mutu sai ya sauce masa kai sai da abubakar ya zo ya je ya daga ya tabbatar da manzan Allah ya rasu ya zo ya ce ma Umar yana ma Umar magana bai ma saurare shi ba saboda dumar cewa da kuma girman wannan musiba a lokacin nan ne ya zo ya hudu ba ya yi istirja'i sannan ya ce man kana ya abudullah fa inna Allah hayyul la yamut wanda Allah yake bauta ma to Allah na raye baya mutuwa wa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad bata wanda kuma Muhammad yake bauta ma to tabbas Muhammad ya rasu sannan ya karanta aya a cikin alkur'ani mai girma cewa wa ma muhammadun wa ma muhammadun illa illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa in mata aw in qutila qalabtum ala aqabikum azwa qarshin aya ya ce muhammad bai zamanto ba in ji allah face manzo ne kuma manzanni sun shuɗe gabaninsa yanzu idan ya mutu ko aka kashe shi shi kenan sai ku koma da ma'ana abin da kuke na kafirci a can baya to a lokacin nan ne umar ya ce bai san sa'ad da takobin ya faɗi ba a hannunsa sam ya mamanta da wannan aya saboda rudewa saboda haka kenan a taƙaice dai hadisin na nuna mana min ya halitta sumbatar mamaci da wanda ya halitta ya sumbace shi wani abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya ƙara masa yarda annin nabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama qala yace nafsul mu'minu ran mu'mini mu'allaqatun bidainihi ana rataye ta ne da bashin ta hatta yi kuda anhu sai an biya masa rawahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisin wa tirmizi da tirmizi wa hassanahu ya hassana hadisin wannan hadisin yana nuni akan mai tsananin al'amarin bashi ran mumini shingina ce game da bashi sai an biya bashi ma'anar jingina ce ma'ana za a tsare ta daga matsayinta da take da shi mai daraja kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi yana ba mutanen wani mamaci labari cewa ai mutunan ku yana nan an tsare shi a ƙofar aljanna sanadiyar wani bashi da yake a kansa sai an biya masa sai wanda yake mai gadonsa ya biya masa sannan ya samu ya shiga aka ce hikima a nan haƙoƙin ‘ya'yan adam ana gina su ne akan rowa da rashin ba da dama a ciki saboda haka kenan mutum ya yi ƙoƙari ya tabbatar da haƙƙi inda na ɗan uwanshi ne na ɗan adam to ya kukuta game da shi saboda shi mai haƙƙi yana son haƙƙinsa ne shi yasa ba a ba mutum daman ya shiga cikin karamcin da aka yi masa in ya samu karancin dole ne sai ya kukuta daga haƙƙin ɗan uwansa abu na uku daga cikin abin da ya zo daga cikin dalilan da suke nuna tsanantawa a cikin wannan akwai hadisin da imamu ahmad ya rawaito da abu dawuda da nasa'i hadisin jabir yake cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci manzo Allah ya kasance la yusalli ala rajulin mata wa alaihi dainu a farkon musulunci manzon Allah baya ma mutunan da a akwai bashi a kan shi sallah in an kawo shi in ya tambaya akwai bashi a kansa aka ce eh sai ce to ku yi ma uwanku ba abin nan sallah in kuma wani ya ce ya biya sai masa sallah fa utiya bi mayyita aka zo masa da wani mamaci fa sa'ala sai yayi tambaya a alaihi dainun akwai bashi a kansa qalu na'am alaihi dinaran akwai dinari bi da ake bin sa qala sai yace sallu ala sahibi yi ma mutunan ku sallah fa qala abu qatada sai abu qatada yace kuma alayya ya rasulullah waɗannan dinaronin biyu suna kaina ni zan biya fasalla alaihi sai manzo Allah ya masa sallah walamma fataha Allah ala rasulihi da Allah ya manzon sa budi da wadata qala sai ya ce ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi ni ne na cancanta game da dukkan mai imani daga kansa faman taraka daina daga yau duk mai imanin da ya mutu ya bar bashi a kansa fa alayya bashin na kaina ni zan biya wa man taraka malan wanda ya bar dukiya kuma faliwar satihi ta magadansa da wannan abin na nuna mana irin haɗarin bashi shi yasa a sheikh muhammad bin ibrahim al sheikh yake cewa idan mata ahadul muslimina wa alaihi dainu idan wani daga cikin musulmi ya rasu akwai bashi a kansa فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت المال na akan shugaba ya biya masa bacinsa daga baitulmali a tsoko daga cikin baitulmali na ƙasa a biya masa ko tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake in ana bin musulmi bashi bai da abin biya ya mutu a kai sai a ɗebo cikin baitul mali a biya masa cikin turojar sai a ɗauko a biya kamar yadda wannan ya tabbata a hadisai ingatattu ya zo a cikin addalil a sharhuhu aka ce kalmar shahada tana kankare mu mutum dukkan zunubai banda ba shi a lokacin da mutum zai bar duniya idan ya kalmar shahada za ta shafe masa zunubansa sai dai ba shi ko kuma abubuwan da mutum ya yi na zaluntar mutane wani kuma saboda abin da hadisin da ya zo a cikin imam muslim hadisin abdullahi dan umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yaghfirullahu lishahid kullu dhanbin illa ad-dayn Allah yana gafarta mu wanda yayi shahada dukkan zunubai sai dai bashi saboda haƙƙi ne na wani don haka wajibi ne a yi sauri wajen biyan bashin mamaci idan ya bar wani abu to farko abin da ake farawa da shi shine a biya masa bashinsa saboda wannan bashin yana nan liƙe da shi zai shagaltu ma'ana zai samu kanshi cikin shagaltuwa sai lokacin da aka biya masa wannan fa idan ya zamanto ba al'amarin a cikin bashi an karɓe shi ne da yardan mai shi sannan kuma ta hanyar mu'amala wadda ta halitta a musulunci to kaka ga wanda ya kwaci dukiyar mutum ya sabce ta shi kuma ya zai kasance nan bashi ne wanda da yardan mutum ya baka da yardansa ya baka kuma ta cikin hanyar mu'amala wadda ta halitta a musulunci to ga wanda ya ma mutum kwace ko fashi da makami ko abin da ya kama da wannan shi yasa aka ce wajibi ne a yi sauri wajen biyan bashin mamaci in abin ya ta'azzara wajen biya a wannan lokacin to an so ga wani magajin shi in ya zamanto a lokacin babu abin biya to a samu wani daga cikin magadinsa ko waninsa ya ce ya ɗoke bashi shi zai biya a lokacin nan ne shi mamacin zai samu lafiya amma ba a ƙyalewa shi yasa da zarar mamaci ya mutu to sai a binciki basu sukan da yake ake binsa a biya in akwai abin biya in babu abin biya to wani ya buga gaba ya ce to ni na ɗauki duk bashin da ake bin sa da haka duk mai bin wani bashi ya zo da dalili mai nuna tabbas yana bin shi bashi ni zan biya daga yau waɗannan basu suka sun sauka a kansa sai samu lafiya wannan shine abin da ake so a yi kenan ya halitta mutum na iya lamin cewa ya ce to ni zan biya bashin na ɗauki lamanin biya saboda kissa abu qatada a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a alaihi dainun akwai bashi akan sa qalu na am suka ce eh qala sai ce to sallu ala sahibikum ku yi ma mutunan ku sallah fa qala abu qatada sai abu qatada yace salli alaihi ya rasulullah wa alayya dainu yi masa sallah bashin na akai yana yi a wannan lokacin bai da abin biya amma ya ɗauki ma'ana garantin zai biya to ana son haka da sallah alaihi sai manza Allah ya masa sallah saboda wannan alƙawalin na mamaci da yake kan mamaci baya kukuta a kansa kafin a biya masa saboda wannan hadisin da ya zo a cikin wannan babin wannan yana daga cikin abin da ke nuna ɗan uwantaka amma galibi duka sai kaga ba a kulawa da wannan ba a kulawa da wannan shi kuma wannan abin gaskiya duk abin da za ka yi ma mamaci bai kai irin wannan ko saboda kamar bashi ya mashi kale ne ya hana shi zuwa ga kaiwa ga karamcin da Allah subhanahu wata'ala ya masa wannan kenan da haka bashin da yake zaman kawa jingina ga mamaci ya shahi basussuka waɗanda suke keɓantattu na mutane kamar kuɗaɗe ko abin sayarwa ko kuma abin haya ko kuma bashi ko abin da ya ɓata na mutane ko diya kamar yadda kuma ya ƙunshi haƙoƙin Allah zakka hajji wani alwashi da mutum ya yi wa Allah bai samu ya cika ba ko kuma kafara wannan duka ba su suka ne wanda ya kamata mamaci a biya masa saboda ya zo a sayi bukhari cewa dainun lahi a haƙu bai wafa bashin allah shi ya yi cancanta a cika shi yasa aka ce ana gabatar da biyan bashi akan wasiya wannan malamai sun ijma'i akai irin bashi da a fara biya bayan an biya bashi sannan sai a zo ga wasiyar da ya yi وعن ابن عباس لقى ابن عباس رضي الله عنهما الله يقارى مسيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي في الذي سقط على راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفلوه في ثوبيه متفق عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dangane da mutumin da ya fado daga saman abun hawa ko saman raƙumi ko saman wani abu sai ya fado da ya fado fa mata sai ya mutu da ya rasu sai manzo Allah ya ce uksiluhu bima'in wasidir kai masa wanka da ruwa da kuma magarya wa kaffinuhu fi thawbayhi kai mishi lakawani a waɗannan tufafin nasa guda biyu mutabawun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wannan hadisin yana ba mu labarin wani mutum daga cikin sahabbai yana tsaye a arfa akan abin hawansa a haccin da manzon Allah ya yi na bankwana yana mai harami sai ya faɗo daga wannan dabba sai wuyan shi ya kare sai ya rasu sai manzon Allah ya umarci sahabbai su yi masa wanka su mai kawai a cikin waɗannan tufafin nasa guda biyu da ya yi harami da su, ko shi ne mai gabton nan da kuma mayayi. A wasu lafuzza sai manzo Allah ya ce, La tu tuhu wa la tu khammiru ra'asahu. Sannan kada ma'ana ku sa masa turare. Sannan wa la tu khammiru ra'asahu kakkuri kansa. Fa innahu yub'asu yawmal qiyamah mulabbiyan. ranar kiyama za a tashi za a tada shi yana labbai kan la'umma labbai ko na wannan hadisin na nuna mana ana son a yi sauri wajen shirya mamaci idan ba mutuwa ba ce haka ta fushi a kai tsaye shi wannan ana da bukata a tsaya a tantance in ba dogon suma ne ya yi ba amma da an da zara an tabbatar da mutum ya rasu ko tabbas ya rasu don mutuwa ya rasu ya mutu to sai a yi sauri a shirya shi a kai shi abin ne ba a son jinkiri ko kuma in ya zamanto sai in ya zamanto a cikin jinkirtawar tasa akwai maslaha saboda ana son a samu mai waɗanda za su yi masa sallah su zamanto masu yawa sannan kuma akwai wasu makusantansa da ake so su halarto a wannan lokacin ana iya dan jinkirtawa sannan hadisin na nuna mana wajibcin gima mamaci wanka da ruwa sai dai wankan farilla ne na kifaya wasu na ɗauke ma wasu in an samu wanda suka tsayu da wannan to shi kenan kuma ana buƙatar ma'ana a kula da tsaftar mamacin da tsaftace shi saboda kaga manzo Allah ya ce musu su mushi wanka da ruwa da mi da magarya a sa magarya saboda in an buga ta tana yin kunha kuma yanzu sai a ce a sa sabiri a wanke shi tas idan kaga wannan na nuna idan ruwa ya canza da wasu abubuwan da suke masu tsarki baya fitar da shi daga asalin shi na cewa ruwa ne mai tsarki cikin karan kansa sai dai tsarki ne abba a yi da shi sannan hadisin na nuna mana wajibcin yin mamamaci lukkawani da kuma ɗawainiyar duka abin da ya kamata na ɗawainiyarsa duka wannan ana ɗaukar sani a cikin abin da ya bari a sai mashi da kawani da sauransu da abin da ya kama da wannan haramun ne a rihe kan wanda yake mai harami idan ya rasu ko in namiji ne haka kuma haramun ne rihe huskan mace idan mace ce ita ba a buɗe kan sai a bar huskanta abin a buɗe a lokacin da suke da harami wannan ya tsaya shi yana abin da ake bukata shine ana son a taƙaitar da ma'ana likkafani shine ma'ana gyaftan da za a ɗaura ma mutum da mayahin da za a lulluɓa masa ko da wannan ne ake sanin cewa amma mamaci abin nan kuma ana iya mashi mamaci da lifaf wahid ma'ana kyalle guda da haka mutumin da ya mutu yana mai harami aikinsa ba ya yankewa har tashin kiyama har sai an tada shi yana labbaik Allahumma ko sannan wannan hadisin a zahirinsa cewa wanda yake da harami idan ya rasu kenan ba a cewa a cika mishi sauran aikinsa ko da ko akwai farillar da bai yi ba wannan saboda al'amurra guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi umarni ba wanga da ya rasu cewa a cika mishi aikinsa ko kuma a rama sannan mamacin za a bar shi akan yanda yake da haraminsa inda za a rama masa kenan da an ce a raba masa a cikin waɗannan lokuta wa ana aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat tace lamma aradu ghasla rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da manzo Allah ya rasu da sahabbai suka yi nihin masa wanka sai suka ce wallahi ma nadari wallahi ba mu sani ba nujarridu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kama nujarridu mautana amla za mu tuɓe manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama mu musa wanka kamar yadda muka saba muka saba tuɓe mamatar mu ko ko a'a har zuwa ƙarshen hadisi tamamun yani cikin hadisin shine kamar yadda ya zo a ciki Abu Dauda falan maktalafu da suka yi saɓani alƙallahu alaihimun nauma sai Allah ya ma'ana ya sauko musu da barci duka sai barci ya kama su sun makallamahum mukallimun min nahiyatul bait a cikin barcin nan sai suka ga wani na musu magana daga wani bangare na ɗakin yace la yadruna man huwa ba su san wane ne ba yana ce musu ibsulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabahu ku yi masa wanka da tuwansa da suka sabta suka warka kowa sai ce ni wani aji an ce a mishi wanka ni ma haka da zai ci shi kenan sai aka yi manzo Allah wanka da tawaye shi yana a cikin wannan dalili ne akan cewa ana son tube mamaci a wajen yi masa wanka sai dai an so in za a yi masa wanka a yi masa wanka a wajen da yake rufaffe ko da ƙarƙashin wata hema ne to sai a tuɓe shi sai dai wajen al'aurarsa ana iya aza wani kalli lokacin da za a mai tsarki sai dai mutum ya sa hannun shi daga ƙarƙashi ba zai taɓa al'aura ba zai abin nan buɗe al'aurarsa ba yana wuya a cikin hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani abin da yake bance shi banda wanda ba shi ba daga cikin mamata annabi sallallahu alaihi wasallama Ali bin Abi Talib da babbansa Abbas da ‘ya'yan babbansa Alfazulu da Qasim da Usama bin Zaidi da Shakaran su ne suka yi manzan Allah sallallahu Alaihi sallama wanka. Aisha Allah ya ƙara mata yarda tana cewa ya ce Lewis لو استقبلت من أمري ما استدبرت عند أنكر في أبندني معنا na saƙa na al'amari na magastalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisa'u da ba waɗanda za su ma manzo Allah wanka sai matan shi kace da son samu ne yanda na tsara ni da ba wanda zai ma manzo Allah wanka in ba matan shi وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء سدر وجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه متفق عليه daga umma aqiya Allah ya kara mata yarda tace manzo Allah ya shigo wajen mu muna yi ma yarsa wanka Zainab ko فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce igsilna ha salasan ku yi mata wanka har so uku aw khamsan ko so biyar aw akthar min zalika ko fiye da haka in ra'aytunna zalika in kuna ganin wannan shine yadda shi ma'ana ku yi mata wanka kenan har ku tsaftace ta in ukun bai isa ku yi biyar in biyar bai isa ma ku ƙara har sai kun ga ta tsaftata bima isidirin da ruwan magariya waje an na fil akhirati kafuran ku sanya kafur a wankan ƙarshe aw shay'an min kafurin ko kusa wani abu na kafur saboda kafur yana da kamshi kuma yana da tsabri falamma faragna adannahu suka ce da muka gama wankan sai muka sanar da shi mun gama da muka sanar da shi mun gama fa'alƙa ilaina haɗuwa sai ya jeho mana maɗaurin abin nan gyaftansa abin da yake ɗaurin gyaftansa da shi ya ce asha'ir na hako iya tenan ku ɗaura mata shi in an ce asha'ir na ha akwai ɗan gyamton da mata suke sanya shi sannan su sa zane saman shi sai cike nan ku fara ɗaura mata wannan sannan ku biyo da sauran likawanin a kansa shi ne asha'ir ne ha asha'ir na ha'i yaho mutawun alaihi bukari da musulun wafi ruwayata a wata ruwa ibda anabi mai yamini ha wajen wankan ku fara da wanke ɓangaren damanta wa mawazi'il wudu'i minha da wuraren alwalanta wa fi lafzin lil bukhari a wani lafazi na bukhari wa dabbarna sha'arha thalathata qurun sai muka tumka gashin kanta muka masa abin nan eh me ake ce musu eh kunnaye manga uku yawa sai muka masa muka masa manga uku kenan ana son a san cikan mu ce a masa kaman manga uku haka fa alqainahu khalfaha muka jeho su bayan ta saboda tana da gashi wannan hadisin wannan wadda ta rasu din na ita ce Zainab bintu Rasulillah yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya nuna yanda ya kamata a yi mata wanka kenan wannan na nuna wajibci a yi mamaci wanka ko sannan abin da yake wajibi ga mace waɗanda ya kamata su yi mata wanka shine ɗan uwanta mata ko sai da waɗanda aka toge kamar mijin tana iya mata wanka wanda yake muharramanta in babu mata ko akwai matan yana iya mata wanka yanayi ya halitta ga namiji da mace kowannensu na iya yi ma wanda bai kai shekara bakwai wanka ba namiji yana iya ma mace wanka wadda ba ta wuce ba ta kai shekara bakwai ba haka ita ma mace tana iya ma namiji wanka wanda bai kai shekara bakwai ba saboda su al'aurarsu ba ta da wani hukunci a rayuwarsu ko sannan wajibi abinda yake wajibi ga wanka mamaci shine a wanke shi so daya so uku ko so biyar sai dai an ga ya tsabtata kenan abinda mai yin wanka ya rarraba wankan nasa akan wuturi uku biyar bakwai da sauransu haka ya zamanto kuma wankan tare da ruwan sidir ruwan magarya saboda wannan yana tsabtace jiki kuma ya ɗabre jiki magaryan ansa wannan ke nan za mu dakata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah
wankan kamar wankan ibada aka gama ko kuna sabon aka gama wankan ibada aka gani ko sabon
wajen